من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته To madalla ‘yan uwa masu bin mu da sauraron mu a cikin wannan lokacin da muke ciki, insha Allah ta'ala mun dawo bayan hutu da muka yi na rabin lokaci kuma za mu mun dawo kuma za a ci gaba insha Allah ta'ala.
insha Da Allah ba mu mu malam barka da zuwa.
barka barka akramaka Allah Malam sannu da aiki.
sannu sannu malam Ya kokari kuma.
to alhamdulillah Ya rabbil hankuri kuma alamin to Allah ya kara da al'umma Allah kuma.
ya kara muna Amin amin. Mala a gurguje za mu muna son mai muku tambaya hanya wadda take ingantatta wadda take wadda mutum ke samun ilimi wanda na'am yake ingantacce na'am ta asilan wa tatbiqa wa manhajiyan wa bahasan to a larabce kenan haka haka eh تو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا مولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كافين نشرتكم بياني غدا غدا eh, na so in ɗan yi bayani kan wata nukta guda Mhm.
wadda ko in ce game da wancan zancen mamaci ba mun ce ba a yi ma mamaci addu'a ba ko ba a yi masa sadaka keɓance ta da kwana arba'in a ce duk kwana arba'in ko sittin a'a iyalinsa da 'ya'yansa suna da damar da duk lokacin da Allah ya hore musu su yi masa addu'a ko su ba da wani abu na sadaka don saboda shi Na'am.
ina fata an fahimce ni sannan kuma mutumin da ya iske don mutum bai yi magawa sallah ba wani lokaci tana yiwa dabircewa ne bai saba ba ko bai iya ba an ɗauke shi matsayin malami to kada a je a yi mai fassarori ka san mu muna fassara magangan- ma- ma- maganganun mutane da kuma ayyukan mutane irin yadda ranmu yake so Kwarai.
wani karshen ta bai iya ba an ce eh bai iya ba kai kasa tsammanin eh, ka cewa ne zo kai ma matata sallah misali ko ɗana sallah ya ce a'a to kai baka san tana yiwa bai iya ba ne Mm, gaskiya tun da gaban mutane ne gaban malamai ka a zo ya banna Mm, gaskiya ko ya yi kuskure to daga nan wani sai shi ce to kaga ashe uwa ne ba ashe akwai kiyayya a zanza tsakanin mu da shi don haka a rinka min mutane uzuri gaskiya gaskiya sosai wani gaskiya ko da ya karanta abin bai iya yi shi na a aikace ba gaskiya gaskiya bai iya ba.
Eh, ya kamata mu fahimci wannan saboda ba- mutane yanzu yadda sun ga dama na suka fassara maganar Kwarai.
mutane da yadda sun ga dama suka fassara ayyukansu sai dai Allah shi mu na amin kariya amin sannan masbuki wanda aka iske misali an yi raka'a biyu an- an- ana ce raka'a biyu eh, Kabbara.
kabbara biyu Eh, to malamai suna ganin eh, kawai zai yi kabbarorin sai ya cimma mutane kinan ya iske ayi kabbara ta uku sai ya kabbara uku da fatiha da salati annabi sallallahu alaihi wasallam da saura duka dai zai bi liman kawai tunda liman ya riga ya gabatar da su sai ya shiga zuwa ga kabbarar da ake cikin ta dan wani zai zo ya iske an fara kawai sai shi tsaye ko ba haka ba ya yi tsayin shi tunda an riga an tsere mai Kwarai kuwa.
kabbara daya Eh, eh, an na ce kabbara ta, ta uku na ce abin nan eh, raka'a ta uku Eh, na tuna kissar wani eh, mahaukaci da ake bada labarin sa hikaya ce ba mu sani ba irin hikayoyi ne ne na at-tara'if na bandariya mahaukaci ya zo ya iske ana sallar gawa shi ma sai ya zo ya shiga ya kabbara Ta.
to yanzu da an kai kabbara ka san eh, sallar gawa ba a ruku'i tsaye ake duk da yake in an yi kabbara ta biyu da ta uku da ta hudu din nan eh, an yi sabani wajen malamai waɗansu malamai suna ganin eh, ba in an kai kabbara kowace kabbara za a daga mata hannu saboda athar musamman eh, ibnu umar ana ganin kowace kabbara yana daga hannu wasu kuma malamai suna ganin to babu nassi wannan kamar ijtihadi ne na ibnu umar kenan in an kai kabbara ta farko dai ake daga ma hannu sauran kuma ba za a daga musu hannu ba sheikh nasiruddin albani a cikin ahkamul janaiz ya kawo cewa ba sai an daga hannu ba a sauran kabbarori kuma muna ba da shawarar wani malami ya sanya wani littafi don a karantar da mutane yadda ake wato sallar gawa da kuma hukumce hukumcen da sun ka shafi gawa ko ba haka ba yawwa to shi ba sai ya yana ganin ba sai an daga hannu ba amma waɗansu kuma sun tafi cewa ana daga hannu a kowace kabbara tunda an ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin sallah yana daga hannunsa fi kulli raf'in wa khafdin duk lokacin da za a dagowa ko za a du- dukawa sai ya daga hannu to ita ko ga sallah babu raf'u babu khafdu cikin ta Kwarai, to kwarai.
shi yasa shi ya tayi akan wannan sabani ne na malamai wallahu ta'ala a'lam Eh, kuma baya bata sallah da mutum ya daga hannu ko bai daga hannu ba a Yawa, cikin eh, sauran gaskiya.
kabbarorin ko kabbar farko a mutum bai daga hannu ba dai ba a cikin sallar ta ɓaci gaskiya Em, mahaukaci da ya zo an kai kabbara ta farko ya yi kabbara an kai kabbara ta biyu sai ya ruku'i ko da ya ruku'i sai ko da ta da kai sai ga shi kadai na ruku'i sai ce la ilaha illallah ya ce eh iska sun bada ni bari in taya ta ya ce iska sun bashi ni sai ta yaɗe to akarba kalla wannan bayani ne da muke son mu yi a takaice kan ɗalibin ilimi hanyar da ya kamata ya ɗauka hanya ingantatta wato wadda zai samun ilimi ta'sil التحصيل التحصيل العلمي ko تحصيل العلم yadda zai gina ilimin shi ya samu foundation ko foundation ko base ko ba haka ba ya samu ilimi na ta'sil kamar ilimi wanda yake ya shafi ka'idodin ilimi sannan tatbiq yadda zai amfani da waɗannan ka'idodin sannan kuma manhaj da hanyar da ya kamata ya bi ta yadda zai amfani da waɗannan ka'idodin sannan kuma wa bahsan da irin yadda zai binciken abin da bai sani ba ko ya ƙara faɗaɗa binciken shi akan abin da ya sani to wannan shi ne abin da muke son mu yi bayani akan sa a gurguje to Allah ya saka da alheri na'am to malam wani na aka ce ma ɗalibin ilimi to ɗalibin ilimi shine wanda yake son ya samu ilimi sawa'an a jami'a yake ko ba a jami'a yake ba shine wanda yana ɗaukar ilimi ga duk mutumin da Allah ya ba ilimi ko malamin jami'a ne ko ba malamin jami'a ba ne ko abokinsa ne wanda yake son ya samu ilimi ilimi ingantacce kuma uh, ilimi na uh, in mun ce mai neman ilimi shi ilimi ya dame shi shi yasa shi har ya mutu bai ƙara neman ilimi amma wanda yake da wata bukata in ya ci wannan bukatar ya daina neman ilimi kaga mu abin da ya bata ilimin mu na addini da kuma ilimin mu na uh, bincike na abin da ya shafi ilimi na bincike na duniya zaka iske galibi muna neman shahada ne muna neman shahada ne muna son mu samu certificate ko diploma shi mun ƙara neman ilimi alhali ko ko turawa da waɗanda ba musulmi ba professor da ke karantarwa a jami'a sunan shi an sanyan sharshar an sanyan mai karantarwa sharshar kuma mai bincike to ya za a yi a ce ɗalibin ilimi ya kai ƙarshen neman ilimi wannan da haka ya nuna ba ilimin kake nema ba akwai abin da kake nema shahada ko abin da ya kama da haka ko mai son wani girma ko wani majalisi da ya samu shi ne ya neman ilimi da haka talibul ilmi shine mai neman ilimi a wajen malamai mai neman ilimi in ya kai ya san ka'idodin ilimi cikin littattafai mai neman ilimi ga dukkan wanda Allah ba mai neman ilimi kuma ta fuskar tattaunawa da munakasha da fahimtar dalilai wannan shine abin da zamu iya cewa a gurguji to Allah ya saka da alheri amin malam game da kyautata niyya game da neman ilimi to ba ba neman ilimi ibada ne ko ba haka ba ilimi na duniya wanda a shari'a ta da shi shi ma neman shi ibada ne ka nemi ilimin likitanci ka nemi ilimin tsaro wanda zaka kare ƙasarka ai ibada ne saboda da wannan ilimin in ka tsare ƙasarka da niyyar Allah ya matsayin ibada kake ma Allah Allah zai baka lada kuma salary inda ake baka ko mu ce biya ko albashi wannan ba biyan ka bane aikin da kai lokacin kare da ka bayar kawai amma Allah shine kadai zai biya ka shi yasa sai mu kyautata niyyar mu wajen neman ilimi da komai neman ilimi na addini shi ma yana bukatar a kyautata niyya domin in baka kyautata niyyar ka ba za ka yi hasara duniya da lahira wanda kuma dan ka an ce kana karatun addini ba shine ka nasara ba a'a sai ka tsarkake niyyar ka wajen neman ilimi na za ka nemi ilimi ne dan ka amfani al'umma ka ka amfani kanka duniya da lahira ba dan neman shuhura ba ba dan neman girma ba ba dan neman a ce ka fi wani ba ko ko kai kaza ko kaza ko ka hito daga ƙasa kaza ko jiha kaza ko launi kaza ko gari kaza ko ko ka fito daga kabila kaza duk waɗannan ba shine ba a'a ilimin ka ya zamanto ilimi ne mai amfanin al'umma shine abin da ake bukata to Allah ya saka da alheri amin amin malam game da menene mutum ya kamanta hilizimta wajen hanya ta neman ilimi na'am hanyar da ya kamata mutum ya kama hanya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da sahabbai da kuma waɗanda suka bi su akan tafarki na gari misali mutum da ya zamanto zai nemi ilimin aqida tunda mai ahallari ma yace mi awwalu ma yajibu alal mukallafi sai ce mi tashihu imanihi mai ahallari yace sai ka ingantar da imani kake na ilimin aqida thumma ma'rifatu ma yuslihu bi fardani sannan ka sa abin da ya zama to wajibi akan karan kanka to kaga ashe aqida ita ce farko shi yasa malaman fiqhu zaka iske yanzu in ka dauki risala littafin risala sai da ya kawo bayani na aqida ya kare sannan ya shiga bayanin fiqhu dan a nuna maka aqidan nan ita ce farko ko ba haka ba hatta kai da mai kawaidi da yake da kurakurai cikin aqida da sauran abubuwan da ya kawo wasu sunaye da tabbatar ba sunaye na Allah ba zaka iska ai da aqida ya fara to dan haka inganta aqida abu ne wanda shine na farko sannan aje zuwa ga ibadat domin akan an tauhidi ne ake gina ibada ko ba haka ba to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai da shekara 13 yana karantar da aqida a abin nan a makka sannan ya dawo madina kuma ya ci gaba karantar da aqida da wato fiqhu amma wannan ba shike nuna sai ka shekara goma sha uku kana koya mutane aqida a yanzu ba a wancan lokacin sabka alqur'ani ne ana koya mutane aqida kadan kadan kuma ana koya musu ibadodi da yadda suke gyara wato ibadodin su kuma ana manhaji na ahli sunna akwai at-talaqqi ba wai kai ka ɗauki littattafai don kana jin larabci ka ce kawai ka karanta da kanka ka zan malami a'a sai ka ɗauki ilimi ga ma'abutansa kuma kowane malami zaka iske wani malami ya san fanni ɗaya to ka ɗauki fannin da shahara a wannan fanni in kuma ya san fannin nukka daban-daban ka ɗauki fannin nukkan da Allah ya hore mishi sai zaman to ka samu ilimi amma bai yiwa kawai dan kana jin larabci karshen ta baka gane ba baka ma san baka sani ba kuma ka ce kayi karatu wannan abu akwai hatsari cikin sa wallahu ta'ala ala Allah ya saka da alheri amin Allah akwai wanda suka ce istidad bit tamrin ala hibzi wa takwini malakati wa ta'awud alayhi na'am wato shi ilimi abu uku ne akwai abin da ake kira alhifzu har da cewa akwai alqira'atu karantawa akwai alfahmu fahimta to in kai har da ci baka iya karatu ba akwai matsala yanzu zaka iske muna da aramomin da sun har da ci alqur'ani amma wajen karatu alqur'ani akwai matsala sun har da ci rubutun alqur'ani suna iya rubuta shi amma wajen karatun bai fitowa da kyau to sai abu na biyu bayan har da cewa sai karatu ko ba haka ba karantawa ka iya karantawa abu na uku sai alfahamu fahimta to idan kwakwalwa an ka saba mata da harda sai ka iske wani Allah ya hore mai harda mai yawa gurgudun iko shi kakka wuce karfinka amma kaɗan kaɗan da tsitsifi ko tsatsafi gulbi yake cika har da ci alkur'ani rana guda ba zai yi ba amma idan kana yi kaɗan kaɗan kuma baka komawa baya kana ɗaukar sabo kana muraja a tsoho don abin da ke sa da yawa suna gajiya suna suna ajiyewa saboda suna harda alkur'ani sai ka iske kullum suna cewa sai sun rike abin da sun ka haddace sannan su kara to yanzu kafin kai muraja izu 30 misali ko hizib 30 in ka haddace hizib 30 yaushe zaka muraja suka kare sannan ka kara a'a ka dauki sabo kai muraja tsoho tsohon baya fita yana nan don kana iya muraja a izib ɗaya wanda ka haddace a rana ɗaya amma ba ka iya haddace izib ɗaya to kaga in ka kare haddan ne zaka zuwa sai kai muraja a amma ka abin nan haddace alqur'ani mai girma haddace hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sanadan wa matanan in ka samu ko kuma matanan din in baka samu sanadan ba ka san ingancin su haddace mutun na ilimi haddace ash'ar waɗanda suna taimaka ma ɗalibin ilimi ko da babu takarda tare da shi za su taimaka mishi wajen wato harda da kuma wato kawo abubuwa wato a gurguje amma dai a hada da iya karantawa da kuma fahimta kyakkyawar fahimta na'am Allah ta'ala ala Allah ya saka da alheri amin amin Allah kenan hifzi na alqur'ani mai gima shine kace hifz alqur'ani alkarim gaiban ma'a tajwidi lafzan wa ada'i na'am ka haddace alqur'ani mai girma kuma ka san tajwidin alqur'ani mai girma sannan kuma ka iya karanta shi da kyau kuma ma ka san ma'ana kana alaramma ka haddace alqur'ani amma baka je kan nemi fahimtar abin da alqur'ani ya kunsa ba kenan ka koma kamar wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya daga cikin yahuda akwai wadanda ba san littafi ba illa amaniya sun kace sai gurace gurace wasu ka ce a illa amani sun iya karanta amma ba san ma'ana ba to kuma yanzu malaman musulunci abin da a ce maharatan alkur'ani na musulmi sun san wannan dan wannan shi zai sa ai amfani da su wajen ruguza addini yanzu in ka dubi babban abin da yasa boko haram ta ci nasara a Maiduguri ga maharatan alkur'ani ba san fassara alkur'ani ba da zuwa an ka ce za a kafa daula ta musulunci kaga sai aka fada kaga aka yi amfani da su wajen kaga ruguza dubban makarantun alkur'ani da kashe dubban hafizai saboda rashin sanin ma'ana alkur'ani da sanin ilimin shari'a ina fata an fahimta wallahu alam amin amin hakinan shine hibzan aw fahaman mutun al-ilmiya na'am hifz a harda ce koko a fahimci mutun al-ilmiya ita harda ba kowa Allah ba kokarin yin ta ba amma dai fahimta ita zaka iske mutane dai kai kokari ka fahimta shine abin da an kafi bukata to in kuma Allah ya baka kokarin harda kuma sai ka haddace sai ka hada biyu shi yasa zaka iske da yawan waɗanda suke da karfin harda ba su da karfin fahimta da yawan waɗanda suke da karfin fahimta ba su da karfin harda amma waɗanda Allah ya ba biyu to zaka iske sun yi fice a duniya eh Allah ya ba su wannan abin nan muna fata Allah ya sanya mu daga na gaba gaba da su
ina hadda yan mutun yan mutun mutun din nan ya kamata mutum bai kamata ba a wasa da su yanzu da an ce wata mas'ala in ka haddace sai ka kafa hujja ina fata an ka ce kamar qala ibnu malik misali fi alfiyatihi qala kaza qala kaza in ka haddace yanzu kaga kamar mutanen kasar Mauritania galibi su su atamiduna alal hifz su haddace to duk da yake su ko matsalar zaka iske da yawan masu haddacewa ba su tsayawa wajen fahimta ina fata ana fahimta ta amma ana son ka hada harda da fahimta ina fata an fahimce ni in dai ka sabo waɗannan guda biyu gaskiya zaka yi fice kwarai da gaske Allah ya saka da alheri amin amin malam menene muhimmancin ulum na ala to ulumul ala su ne ilmummuka da ake kira wato kamar ilmummuka na aiki yanzu kaga tafsiri yana da ƙa'idodi to sanin ƙa'idodin tafsiri za su taimaka maka wajen yin tafsiri da kyau kuma in an ka samu matsala kana iya gane ga yadda za a warware ta koko ga wanda wane ya yi daidai wane bai yi daidai ba ina fata an fahimci koko dukkan su maganganun da suka faɗa ba su karo da juna ba to usulul tafsir kenan kuma yanzu ana ta littattafai akan shi in hadisi ne akwai usulul hadith yadda ake gane wannan hadisi ya inganta da bai inganta ba da maganganun malamai littattafai da malamai suke yi zaka fara da littattafai kankana mustalahul hadith misali manzumatul baiquriya sharhi na ibn uthaymin taysir mustalahul hadith na sheikh mahmud at-tahan ga sunan da littattafai da an kai haka kai zuwa ga irin su nukhbatul fikr da littattafan da mun taba fadar su a bara a wancan karatuttuka da muka gabatar littattafan mustalahul hadith da dama ko ba haka ba da yadda malamai suka nuna ga yadda ake karatun hadisi kuma abi diddigi a gani ya inganta ko bai inganta ba da kutubul jarh wa ta'dil da kuma alƙawa'idul jarhi wa ta'dil da abin da ya kama da haka na'am in cikin ilimin fiqh na kuma akwai usulul fiqh shi kanshi usulul fiqh akwai usulul fiqh al-muqaran ka san usulul mazahib yadda aka gina mazhabobi alqawaidul fiqhiyya musamman na Muhammad Sidqi Borno al-Wajiz fil qawaid al-fiqhiyya ko kuma su addai fil qawaid al-fiqhiyya kusan mujalladi 13 kaga wannan zai taimaka ma dalibin ilimi ya san ulumul ala sannan ka san nahwu saboda ka san wasali ko da babu wasali kai kana iya karantawa ka san sarf yadda asalin kalima take sannan ka san ilmul lugha da ilmul ma'ajim yadda ma'ajim suke ka fahimta don ka san asalin kalima da yadda ma'anarta take ta asali sannan ka san qawaidul balaghiya kamar misali ka dauki misali albalaghatul wadiha ka'idodin da ke cikin ta ka fahimci waɗannan ka'idodi ko kuma jawahirul balaga na alhashimi kaga zaka fahimci ka'idodin ilimin balaga to da haka dai da kuma ilmul adab mutum ya san ilmul adab yadda laraba suke gudanar da ilimin su da abin da ya kama da haka to in ka samu waɗannan qawaid da su ne in ka shiga cikin fanni sai ka gane ga yadda ake gabatar da ilimin amma in ya zamanto babu kawai sai ya zamanto abin ta tahiya na aka yi sagaga ba a iya bambanta abin nan kuma in ba a yi hakuri aka karanta su ba karshe abin ba a kai labari saboda wanda ya fahimce su kullun yana iya yi ya gabatar da wani abu sabo domin ka'ida tana aiki kullun amma wanda bai fahimce su ba kaga shikenan
Allah ya saka da alheri Malam shi ne kama al'usul qabla al-furu min kulli fanni.
Yawwa al'usul qabla al-furu asali kahin far'i wato kayan shi. Wanda mu da magana akan wajen.
Ba dalla suka cewa man hurima al-usul hurima al-wusul. Duk wanda an haramta mishi sanin usul na ilimi to an haramta mishi ilimi. Kaga wanda bai san ka'idodin na hau ba don can shi larabci ya yi kyau har duniya tashi ba zai yi ba wanda bai san sarfu ba ba yadda za a iya san wazani na kalima da tariki ce bai san yadda zai yi ba wanda bai san usulul tafsir ba bai sanin ka'idodin da ake gina tafsiri da su wanda bai san usulul hadisi ba bai iya gane hadisin da inganta bai komi ya debo an ka ce ko ina ga homa an ka ce kulli ko ba haka ba sai ka iske duk hadisin da dauko kawai cewa kai kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya koma zuwa ga bincike ba asalin ingancin hadisin ko abin abin da ya kamata haka wanda kuma kaga mushkila ce wadda ta game duniyar musulmi in ba waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala sa suke taka tsantsan ba na'am wanda bai san ka'idodin balaga ba bai iya sanin ga wanga wuri cikin qur'ani ko hadisi wace balaga zamu iya fitarwa ko ba haka nan bane yawwa Allah ya saka da alheri malam music ne suke hus min kulli fannin fannin kowane fanni ka ɗauki fanni wannan ana nuna mutumin da kamar yanzu ka san jami'o'i sun kawo wani abu da ake kira at-takhassus at-takhassus shine ka keɓanta akan dirasa wani ilimi sai ka ji wani ce wani takhassusin sa hadisi wani takhassusin sa qira'at wani takhassusin sa tafsiri wani takhassusin sa nahwu wani takhassusin sa sarf misali to cewa ka karanta fanni lokaci ne ya kawo in ka dibi malamai na da da suke karatu akan soro ko zaure haka a soro ko zaure su kowane fanni suna karantarwa an gane ko to yanzu jami'a ta zo ta ce sai ka karanta fanni daya to ba laifi bane ka zuyi kai zurfi cikin wannan fannin amma kai zaman to shi kadai ne ka sani amma waɗancan baka san komai cikin su ba a'a bai hana waɗancan din ka san su yadda za su taimaka maka don ka gabatar da karatunka yanzu misali mutum ya ce shi mufassir na amma bai san nahau ba bai san fa'ili ba bai san maf'ulin bi ba kana ba tafsiri da wanda ta yi ina fata an fahimce ni an ce wani malami yake tambayar wani wani wuri da ya koya mishi tafsiri ya ce malam ka gane wurin ga to ya ji tsoro tun da in ya ce ya gane sai malam ya ce to mina da ce in kuma ya ce bai gane ba to sai ya zaɓi guda to ko ya san inda ya ce ya gane malam zai ce to yi bayani sai ce mallan gaskiya ban gane wurin gari kyau ba sai mallan ya ce to kaga dai ashe duk tafsirin gari kai ashe bacin Allah na kashe na kana yi to kaga yanzu tafsirin da muka yi wa ya tsaya koyi nahwu ya koyi sarf ya san balaga ya san adab ya san usulul tafsir ya san usulul hadith tunda duk tafsiri yana da alaka da waɗannan A, kawai kwarai dai bugawa ɗin zai yi in an kai magana ya ce a'a shi dai ba a son shi tafsiri na hasara ta yana akai koko ana so a hana shi ana ana shorin cin tuwo tun da na ka cin abinci shi ba ko babban zunubi ne Allah ya hada shi da shirka yi ma Allah ƙarya ko kai ma Allah ƙarya da gangan koko baka cancanci kai ce Allah ya ce baka ce Allah ya ce Subhanallah.
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله كم نسألي amin amin wala luzumu shuyukh wa tawqirihim wa mulazamati talabatul ilm نعم me yake nihi da wannan duk mai son ya samu yanzu mai son ya samu kuɗi ai ya kamata ya mu'amala da masu kuɗi a ko kwarai ko mai son ya samu dan matsayi ai sai ya kusanci masu mulki masu ko mulki kwarai ko ko ba haka ba to mai son ya iya wani aiki yanzu mai son ya zan tela wa zai kusanta tela tela ko ba haka ba mai son ya iya tukin mota wa zai kusanta direba direba mai son ya iya kira wa zai kusanta makeri mai son ya iya fawa wa zai kusanta barumji to madalla to yanzu mai son ya yi karatu wa ya kamata ya kusanta malamai to ka gani to kaga ɗalibin ilimi ya ce ba zai yi mu'amala da malamai ba ko shi malami ne to kaga nan an samu matsala inda mal ilmu bit ta'allum Bitta'allum.
sai ka je kai karatu haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya faɗa to kaga yanzu m- mutum ya ce shi malami ne bai je wajen malamai ɗauki karatu ba in ka dibi manya-manyan malamai na duniya na da da na yanzu sai ka ji an ce yayi karatu wajen malam wani sai a kawo wani maka wani yayi karatu wajen malami 200 ko 300 kwarai ko to mu yanzu mutum alfahari shi ka da babu a san malamin shi babu wanda ya koyi maka karatu ko sai da an gani shi da karatu aikin banza to kaga wannan ai alama ce ta jahilci gaskiya babba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da yazo da alqur'ani karantar da shi akai Kwarai.
Allah ce allamahu shadidul quwa wanda ya sanar da shi mai tsananin karfi na jibrilu kwarai to kaga a- dole na a ce kana lazimtan manya-manyan malamai kwarai sannan kuma da ɗalibai masu hazaka kuna tattauna matsaloli na ilimi kuna ƙara ma juna ilimi kwarai ko ba haka nan bane to dan ne zaka samu ilimi amma idan baka lazimci malamai ba kawai ka shige don ka iya haza hazi cikin daki ka dauka littafai karshe zaka zo da al-tammatul kubra sosai.
wanda fatoyin da yanzu muka ji musamman zamanin WhatsApp inda ana iya sawa ka'idodi a hana mutum yayi wa'azi yanzu mutum sai shiga dakin mata ta da ya doki da ya ci indomi ya- ya sha taliya ya- ya koshi kawai sai ya doki WhatsApp shi buga shi watsa fatawa ta- ta- ta watsa ta- ta watsu ga duniya in baka tuba ba eh, ka gina fatawa akan rashin jahilci zaka haɗu da Allah kwarai ko Mm.
Sai- Allah kai mu nasari.
amin Allah ya saka da alheri malam waɗanne littafai na suka yi wa- muhimmanci cikin aƙida To akwai littattafai da dama cikin aqida ta ahli sunna wal jama'a akwai littattafai da aka yi amma wannan ba za mu iya tsare ɗalibi ilimi tun da zaka ishe kowane yanki malamai suna yin littattafai amma dai akwai littattafai waɗanda suna da muhimmanci kaga kitabut tauhid na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab idan mutum ya dauke shi musamman tare da ta'aliqat cikin da aka yi mishi malamai da dama sun yi mishi ta'aliki littafi ne mai kyau akwai littafin kashfu shubuhat na eh, Muhammad bin Abdul Wahhab shi ma littafi ne wanda yake da kyau akwai al-aqidar wasitiyya eh, da sauransu dai littattafai na malamai na sunna waɗanda mutum zai karanta ya fahimci aqida da kyau zaka iske an yi bayanin aqida da dalilai ba wai aqida ba kawai a'a da dalilai shi komi za a yi fiqhu na aqida ce menene a baka dalili kuma ingantacce kuma tabbas abin da an ka faɗa lalle nasi ya faɗe shi wannan shi dai ne wallahu ta'ala a'lam amin amin sai littafai na fiƙe su ma ne ya kaga kamar kamata ɗalibai ya cikin kamata asma'ullahi mun faɗa littafin Sheikh Ibn Uthaymeen al-qawaid al-muthla fi asma'illahi wa sifatihi al-ula ko ba ka ba da sauran malaman da suke littafai akan asma'ullahi amma kowanne in an faɗi magana ba malamin za a kallo ba a kalli dalili Eh, kwarai eh hujjar da ya kawo a kalli dalili da ya kawo Mm.
malam sai littafai na fiƙe wani waɗanne littafai na kamata ɗalibin ilimi ya ka- ya kamata a ce ya abun nan To- to na farko dai mu da yake nan malikiya ne ya kamata mutum ya karanta fiqhul maliki ya san yankinsa to kuma bai hana ya karanta fiqhul muqaran ya san sauran mazhabobi kamar bidayatul mujtahid wal nihayatul muqtasid don ya san mazhabobi eh, da kuma al-mughni li ibn qudama ya san mazhabobi amma dai munin fiqhul maliki ya kamata mutum ya karanta fiqhul maliki wajen malaman malikiya ya san fassarar kalmomi da yaren shi daga nan ana farawa da kawaidi a kawaidi ba a cewa ba abin ga akwai ne dan uwa in ban manta ba eh, Sheikh Ismail Aqib ya yi ta'aliki akan eh, littafin kawaidi da inda ya yi kuskura kurakurai to kaga inda za ka karanta kawaidi da irin wannan manhajin kaga littafi ne mai kyau kwarai.
eh, tsari ne mai kyau ka zo ka karanta akhdari eh, bayan akhdari ka karanta ishmawi ka karanta iziya eh, ka karanta risala sannan ka kai ga eh, askari ka kai ga aqrabul masalik ka kai ga hukamiya wanda suke cewa hukamiya tuhfatul hukam ka kai ga mukhtasar khalil to kaga in ka karanta waɗannan za a ce ka samu gurgudu cikin manhajil eh, malikiya ka karanta su kuma ga malaman da suka san su suka fahimce su kuma kai muraja'a in kai yo karatu ka gane su to kaga wannan ka san mazhabar ka kuma sai kai muqarrar da sauran mazhabobi da sauran dalilan malamai kuma ka san dalilan mas'ala da aka faɗa domin kamar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin aqwalul fuqaha yustadallu laha wala yustadallu biha magana da malaman fiqh suka faɗi yustadallu laha ana jiwa ne a nemo mata dalili amma wala yustadallu biha ba ta zamantowa dalili karan kanta kenan ko wace magana aka faɗa a je a nemo mata dalilai aga kuma dalilan malamai wani dalili ne fi karfi kuma in ka duba zaka iske masha Allah yanzu ana ta kokarin takhrijin dalilan da malamai suka kawo a cikin littattafan su na fiqh wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alheri Allah to game da littafin na hausu kuma ne na kamata ɗalibin ilimi ya kamata shi abin nan.
Nahawu malam shi ma za ka iske masha Allah munan zaure ana karatun nahawu kwarai da gaske irin su ajirumiya mutum na iya fara da ita mulhatul i'rab littafi ne wanda shi ma yana da kyau ga kuma shuzuru zahab da kuma abin nan qatarun nada wa ballu sada sannan kuma ga alfiya ta ibnu malik sharhi na ibnu aqil akwai sharhi na ashmuni amma dai na ibnu aqil shine wanda ya kamata mutum ya fara da shi da tahqiqi na sheikh muhiddin abdulhamid da kuma mughni labib an kutub al-arib wanda dai in mutum ya karanta waɗannan gaskiya game da nahau gurgudun hali ya samu abin da ya samu na'am Allah ya saka da alheri to game da littafan sarfu malam tunda ka da mana ishara akan su to sarfu fanni ne wanda gaskiya galibi shi littafan shi ba a cika abin da nasu ba amma dai akwai al-mabadi sarfiyya na Sheikh Abubakar Kiyam mutumin kasar ko Ciyam ne na kasar Mali akwai kuma Shazal Arf an gane ko kuma akwai littafi duk da yake nan zai yi wahala samu na wani malami na kasar Libya at-tarif fi ilmi tasrif littafi ne mai kyau mai muhimmanci akwai kuma littafin Abdullahi Gondo duk da ke alfiya ce wannan dole sai wanda ya nisa cikin ilmu sarf ba littafi ne da ake farawa da shi ba hisnur rasin fi ilmi tasrif akwai littattafai dai waɗanda in ɗalibin ilimi shi sarfa bai da yawa irin nahau idan mutum ya karanta waɗannan littattafan zaka iske ya samu nashi gurgudun abin da ya samu kuma ya fahimce shi gurgudu والله تعالى أعلم الله يساك على الهيري الله سي لتفينا مصطلح الحديث شي كما menene waɗanne littafai na kamata ɗalibin ilimi to mun dan tabo waɗansu daga cikin su akwai sharh na manzumatul baiquniya ko ba haka ba akwai kuma na ibn Uthaymeen musamman saboda shine mu'asir kuma sharhin shi yana da sauki kwarai da gaske akwai taysir mustalahul hadith na Sheikh Mahmud Tahan sannan kuma akwai الباعث الحثيث نا ابن كثير akwai kuma abin da nukhbatul fikr ta ibn hajar al-asqalani waɗanda duka littattafai suna taimaka ma ɗalibin ilimi musamman kuma in yi muqarana na mustalahat bain al-mutaqaddimin wal mutaakhirin ya ga yadda ake muqarana tsakankanin su to wannan zai taimaka ma ɗalibin ilimi ya koyi bude masa kofa har ya samu ya kai zuwa ga alfiyat kama alfiya ta imam suyuti akwai kuma alfiyatul iraqi sannan kuma akwai alfiya ta sheikh abdullahi gwandu kanin sheikh uthman bin fodi wa rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'a al-muslimin da yayi akan wato ilmin hadisi to su waɗannan alfiya cikin galibi sai dai mutum ya karanta waɗannan sannan ya kai zuwa zuwa ga waɗancan wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alheri to mallan kun yi magana tafsiri an yi bayani sosai to waɗanne littafai yana kamata mutum a ce ya samu game da tafsirin alqur'ani mai girma to tafsirin alqur'ani mai girma gaskiya mutum ya kamata ya fara da na ƙasa kafin ya kai na sama ya kamata mutum ya karanta wato littafin raddul azhan ila ma'anil qur'an na sheikh abubakar mahmud gumi ya fara da shi da kuma littafin jalalaini musamman wanda an kai tahqiq din maganganunsa sahihu tafsir jalalaini wanda an bi hadisansa da kuma inda ya samu kurakurai ta fuskar waɗansu abubuwa ko ya kure kure tun da dan adam ne ko suka yi kuskure tun da mutum biyu ne suka yi shi an ka gyaggyara to jalalin din nan idan mutum ya yi shi da shi da raddul azhan ya fahimce su da kyau to wannan lokaci sai ya faɗa cikin tafsiri duka littattafan da yake so ga sunan suna da yawa musamman tafasiri na ahli sunna tafsir ibn jarir tabari wanda yake na da girma kwarai da gaske in athar ne daga mutaqaddimin tafsir ibn kathir sanin hadisai da sauran ayoyi ga sunan dai da kuma tafasiri suke da alaka da balaga ko luga ko na hausa ka ko ne malami akwai inda ya fi bada wato karfi a cikin tafsirinsa Allah ya saka da alheri amin Malam. to littafai na ulumul qur'an su kuma malam tun da daddare to su ma suna da yawa amma dai alal aqalla dalibin ilimi a ce ya samu littafi biyu zuwa uku littafi na farko eh, al-itqan fi ulumil qur'an wanda shi ma an yi tahqiqin maganganun da ya faɗa inda yayi kuskure an nuna ga abin nan an yi takhrijin ahadith kuma akwai na Imam Suyuti akwai kuma eh, al-burhan fi ulumil qur'an na Imam Zarkashi akwai littafi kuma manahilul irfan na eh, Zarqani akwai kuma wani littafi mai muhimmanci at-tahrir fi ulumil qur'an na Ustaz Dr. Musa Idu Tayyar duk da yake bai sha makanci ba amma yana da muhimmanci eh, kwarai da gaske to ko da dai waɗannan mutum yin nema eh, zai samu nashi eh, fa'ida gurgudun hali akwai tanasuqud durar fi tanasubi suwar na Imam Suyuti eh, akwai kuma marasidul matali' shi ma na Imam Suyuti akan tanasub baina ayatul eh, suwar wa ayatul Qur'anil Karim da haka dai inda mutum ya samu waɗannan ko su ne eh, samu dai za a ce ya samu abin nan makami makami kwarai da gaske Allah ya saka da alheri amin malam game da to littafan su ma hadisi ne ya ka- wa- waɗanne ne ya kamata mutum a ce ya abun nan da su to kutubu sitta dai ya kamata a ce mutum ya same su Mhm.
da tahqiqi kuma na malamai domin akwai malaman da sun kai bayani kan su misali kaga Sheikh Nasiruddin Albani yana da bayani kan eh, sunan eh, sahih Abi Dawuda da kuma Ibn Majah da kaza da kaza duka yayi su akwai kuma wani babban malami na hadisi Sheikh Adam Ethiopia wanda asalin shi dan kasar Ethiopia ne wanda bai jima da rasuwa ba kuma yayi tahqiqin waɗannan littattafan eh, musamman sahih Muslim yayi masa sharhi zai kai kusan in ban manta ba mujalladi 40 haka Eh, akwai sunan Abi Dawuda ya masa sharhi ya kai mujalladi 40 eh, ina ganin da sunan Tirmidhi shi ma ya kai mujalladi 40 zaka iske dai manya-manyan shuruh na malamai saboda in ka ga hadisi ka san ingancin sa Mm, gaskiya.
Eh, mu'allafat na Sheikh Nasiruddin Al-Albani da kuma Ahmad Shakir wanda yayi tahqiqin musnad na Imam Ahmad duk da yake ina ganin bai kare shi ba amma dai yayi masa aiki kwarai da gaske Eh, eh, don haka dai da tahqiqat na Sheikh Abu Ishaq Al-Huwaini babban malami na na hadisi na kasar Misra Eh, malaman da zai suke suna da eh, ba'un tawili kamar irin waɗannan malamai kaga irin yadda suka yi tahqiqat na hadisi da maganganun su da kuma yadda za a yi tarjihi tsakanin su da kuma wani babban malami na hadisi na At-Turaifi wanda yake na kasar Saudiya wanda na cikin manya-manyan malaman hadisi na duniya to da haka dai insha Allah ta'ala idan mutum ya eh, samu waɗannan tahqiqat kin zaka iske yana iya fahimtar maganganun magabata tunda su ma sun yi amfani ne da maganganun magabata don da'afa hadisi ko sahaha shi Gaskiya, gaskiya.
to kaga da yake sun yi fice a wannan za su sauƙaƙa maka bincike ka gano maganganu kuma ka ƙara da taka baiwa wadda Allah subhanahu wataala ya baka akwai wata mausu'a ta hadisi da ake son a fitar a ƙasar Saudiya za su sa hadisi miliyan ɗaya ina ganin cikinta eh, tare da kuma eh, eh, hadisi miliyan ɗaya kuma za a yi su ne a yi su kamar matsayin barnamash wanda kamar cikin kwamfuta ne duk hadisin da ka zo rawin da akwai akan shi da ka buga kan shi ga tarihin shi ga komi in ya inganta ko bai inganta ba sannan eh, gaskiya eh, za ta yi faɗi kwarai da gaskiya a baka hukuncin hadisi kuma da kuma waɗanda sun kai riwaya shi Gaskiya.
kaga wannan in dai Allah ya tabbatar da wannan aiki ina ganin tun 2016 da ne ji ana kokarin wannan aikin ban sani ba yanzu ko sun kare ko ba su kare ba ina ganin hadisi miliyon ɗaya dai ko miliyon biyu in ban manta ba Mm, masha Allah na'am Allah ya saka da alheri amin amin.
malam to game da littafan su kuma balaga to balaga dai game da ɗalibin ilimi dai kai ya- in dai mai farawa ne ya ɗauki balagatul wadiha kamar yadda littafin annahul wadih kaga wanda suka yi balagatul wadiha sun yi suka yi annahul wadih to shi nahul wadih galibi tsari ne na zamani yana taimake tare da misalai kuma guda uku ne akwai alibtida'i akwai athanawi guda uku ko ba haka ba Kwarai.
idan mutum ya karanta su za su taimaka mishi wajen nahawu Eh, amma dai bai hana ya mutum ya karanta kuma sauran littattafai na nahawu ko ba haka ba Na'am.
ita balagatul wadiha in mutum ya karanta ta zai fahimci ka'idodin balaga da yadda ake aiki da ita da kuma a jawahirul balaga na imamul hashimi ko waɗannan ɗalibin ilimi ya karanta gaskiya zai samu nashi gwargwado eh, ba sai abin nan ba Eh, kuma sai a yi hattara saboda wani biyu suna kawo aqidu- um, masu balaga wani lokaci suna kawo aqidu na asha'ira da mu'tazila tunda waɗanda suka fice akan waɗannan ilimi galibi zaka iske su cikin mu'tazila ne da asha'ira gaskiya.
sai mutum ya hattara da irin abubuwan da za su kawo ya zamanto eh, duk abin da ya gaya bai fahimce shi da kyau bai koma mama ya zamanto malamin da zai karanta da shi malami ne na sunna ko kuma in ya ga abin da bai fahimta ba a matsayin shi na ɗalibi ya tambayi malamai Yawa, shi na ne.
sunna su yi mishi bayani Mm, gaskiya Allahu ta'ala a'lam amin Allah ya saka da alheri amin amin to malam littafan adab su kuma to littafin adab suna da yawa kuma muna a zaure ma ana karantar da adab ko ba haka ba amma littafi dai wanda za a cewa ka karanta duka adab akwai littafai masu kamar al-mustatraf al-mustatraf fi kulli fanni al-mustatraf akwai tsarin kuma zauri misali akwai adabu duniya wa din littafi ne mai muhimmanci ko da abin nan mutum yana iya karanta shi akwai diwan na Imam Shafi'i amma kuma adab yana da kowane zamanin sa adabul jahili kamar yanzu shi'arul jahili wanda suke ce ma shu'ara musamman tahqiqin professor Mustafa Dr. Mustafa Saka na kasan Misra ya yi mujalladi biyu ne wanda kuma dai mu'allaqat dai mutum ya karanta shi wanda ake kira shu'ara amma idan muka duba a zauri zaka iske mutum zai karanta misali al-burda akwai taka'ab bin Zuhair wanda an kai tun zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan akwai alburda ta busiri mutum zai karanta ta inda akwai wasu kurakurai na akida kaga sai a nuna maka ga inda kurakuran suke akwai kuma ashirya da wutiriya akwai kuma deliya ko ba haka ba akwai kuma abin nan ibn duraid sannan kuma akwai badamasi kamar suke cewa badamasi kasan mutanen mu suna neman littafi suna sannan kuma akwai abin nan muqamatul hariri akwai muqamatul hamadani ya kamata mutum shi karanta ta hamadani sai ne kai ta hariri in kuma ya karanta ta hariri din to ba laifi akwai kuma shu'ara'ul jahiliya waɗanda dai idan mutum ya karanta su da irin su lamiyat kamar lamiyatul arab akwai kuma lamiyatul ajam ta at-tughra'i abdullahi at-tughra'i lamiyatul ajam tashi lamiyatul arab lishanfari da sauransu dai mutum ya karanta littafan luga waɗanda la ba asabi hana adab kuma ya karanta tarihin adab adabul jahili adabul islami adabul fi al-adab islami fi ahd an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam wa fi ahd al-khulafa al-adab fi في العهد الأموي ده في العهد الأباسي ده الأدب الأندلسي ده الأدب في الأصل الحديث كذا زي سامون فائدو دي ماسيو ده دواوين na shu'ara manya manya waɗanda suka yi sha'ir irin su diwanul mutanabbi da diwani na misali wane ne wane ne suna da yawa dai kuma a cikin zamanin mu kamar diwani na Ahmad Shauqi wanda yake ɗaya daga cikin amiru shu'ara ga sun dai akwai dawawini masu yawa waɗanda suna da yawa kuma a wannan zamani ina ganin an kawo almawsu'atu shi'riyya almawsu'atu shi'riyya kama an tattaro ash'ar ne wanda shi ma cikin bincike zaka iske idan ka ka baiti cikin kwamfuta da kasa sai ta kawo maka wannan baiti ina ganin dai sani na dai ta kai isdaru sabi' kama an kai bugu na bakwai kuma cikin ta za a samu ina ganin baiti kusan miliyan biyu miliyan biyu baiti miliyan biyu to kaga duk baitin da ka jiya da kasa ciki kuma ana yi ne ana karawa
Allah ya saka da alheri.
Amin amin.
Malam ya kamata mai neman ilimi nisanta na sabo.
To wallahi malam sabon Allah dai yana ruguza mutum ta kowace fuska. Duk da yake malamai sun ce akwai wata aya wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah Allah ya ba ku sani to wannan fassara dai nan a wannan wuri tana da gurguwa don ittaqullaha bai ce yu'allimkumullahu ba ku ji tsoron Allah Allah ya ba ku sani jawabul amri dan mahdhuf ne jawabul amri amri tun da umdina an kai amma a cikin suratul anfal Allah ya sarraha wannan ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana in dai ka ji tsoron Allah to Allah zai baka ilimi mai amfani wanda zaka rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya ba ilimin duniya ake zance ba shi ilimin duniya Allah yana ba mumini yana ba kafiri don haka in kana musulmi kana sabon Allah kaga Allah baka ilimi ko na duniya ko wani addini tana yi wa istidraji na Allah zai kama ka amma in dai baka sabon Allah Allah baka ilimi na addini ko na duniya kenan kai kokari ka bauta ma Allah da shi ka samu alkhairin rabon duniya da na lahira don haka dai sabon Allah yana bata komai ma duk al'amarin da ka shiga ciki Allah zai iya wargaza shi ko kasuwanci ne ko neman ilimi ne ko ma shugabanci ne ko ma mine ne eh babu abinda sabon Allah bai ruguzawa Allah kai mu na tsari Allah kuma inda an kai kuskure a tuba don babu wanda bai bai tuba ko ba haka ba wasu na cewa a ai bai dace mutum ba a ce yana yin wa'azi sai ya bar sabon Allah to banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani na bai kuskure gaskiya kaga haka an ce sai mutum ya bar sabo zai yin wa'azi to ai a an ce ka bar sabo kuma an ce kai wa'azi in kana da ilimi gaskiya Allah subhanahu wataala ce wala talbisu al-haqq bil batil wa taktumu al-haqq wa antum ta'lamun kada ku cuɗanya gaskiya da ƙarya sai ku boye sai ya zama ta wannan hanyar za ku boye gaskiya a ta'muruna nasu bil birri wa tansawna anfusakum kuna umurtan mutane da abu mai kyau kuma ku kuma tare kawunan ku kenan in kana da ilimi an ce kai wa'azi kuma in kana kana da ilimi ko baka da ilimi an ce ka daina sabon Allah sai dai abin da ka fada cikin kuskure ka abin nan kuma wasu takawa ma Allah ya ce suna iya saba mai shi walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dhunubihim abinda ba a so mutum ya doge akan sabo amma an ce mutum bai aikata sabo sannan shi wazi ai ya koma mala'ika gaskiya ko ba haka ba to kuma mu ba mala'iku bane kwarai.
eh da haka sai dai a ce kai iya kokarin ka wajen gudi ma wato kurakurai kuma wannan zai sa shi yasa zaka ga wani ya dan shekara kaɗan Allah ya bashi ilimin da ko ka shekara dubu sai ga ba za ka samu irin wannan ilimi ba Kwarai Eh, albarkace Allah ya bashi saboda ya nemi ilimin kuma ya kyautata niyyarsa ya neme shi kuma ga wurin da ake neman sa kuma ya yi fa- ya yi kokarin ya amfani al'umma da ilimin sa sai Allah ya sa masa albarka sai ka iske yan shekaru kaɗan zai yi ilimin sa yana da yawa amma wani zaka iske amma ya yi shekaru mai yawa amma ina eh, babu eh, ko an samu ilimin bai da albarka ba ba a so a yi ma Allah aiki da ilimi to kaga kuma za a samu albarkar ilimi kwarai ba Albarka.
Mm, Allah ya saka da alheri amin amin.
malam kaifiyatul manhaj al-bahs al-ilmi Na'am. To shi bahasi nan yana daga cikin abubuwan da yanzu su kamar idan muka koma a jami'o'i su suke koyar da yadda ake bahasi.
kwarai Bahasi in kana son kai bahasi kan wata mas'ala ɗauko ta za ka yi. Don nan ne kamar jami'o'i suke wayar ma ɗalibin ilimi da kai. Yanzu misali ka san shi kamar ilimin tafsiri da hadisi da fiqh akwai abubuwa guda uku.
Mhm.
Akwai almalaka, akwai alhifzu, akwai albahthu. almalaka shine wanda Allah ya ba sanin ka'idodin ilimi Mhm.
in ka samu ka'idodin usulul tafsir to kana da malaka ta tafsiri amma kai ba mufassir bane in ka iya usulul fiqh kana da malaka ta ilmul fiqh amma kai ba faqih bane Mhm.
in ka samu ka'idodi na ilmul hadith kai kana da malaka ta ilmul hadith amma kai ba muhaddis bane ina fata ana fahimta ta to wannan a- almalaka kenan ilmul malaka in ka san ka'idodin nahawu ko ka san ka'idodin sarfu ko ka san ka'idodin balaga ko ka'idodin ilmul adab ko ka'i- ka'idodin ilmul lugha to dukan su kai ana kiran ka kana da malaka ce ta waɗannan ulumukin amma ba a ce maka nahwi ko sarfi ko eh, balaghi dole sai ka zo ka tsabbaka waɗannan to kuma idan ka san littattafan da sun kai bayani kan wannan amma baka san ka'idodin ba to na ana kiranka hafiz wanda ya iya karanta tafsiri na ibnu kathir tun farko har ƙarshe ko ya iya karanta tafsirin jalalaini ko wanda ya iya karanta sahihul bukhari ko sahih muslim ko sunan tirmidhi ko ibnu majah ko abu dawuda ko wanda ya iya karanta littafin balaga amma ba tare da ya san ka'ida ba ko wanda ya iya karanta littafin nahwu ba tare da ya san ka'ida ba yana larabci ba tare da ka'ida ba to wannan ana kiran shi hafiz ne na wannan abu yanzu wani zaka iske duk littattafan fiqh da ake karantarwa musamman yanzu a yankin mu na malikiya duk suna cin kansa kwarai to wannan ba ba a kiran shi matsayin a'a hafizun ne lil fiqh ya hardace masailul fiqh amma shi ba faqihun bane domin shi bai iya tantance maganar da ta dace a dauka daga ciki da wadda bata cancanta yawa haka mufassir shi ya iya fassara kalima amma shin akwai matsala ko babu a shi bai sani ba to wannan ba a kiran shi mufassir illa min babil l- l- l- musamaha lil istilahiyya an gane ko wanda ake kira mufassir eh, shi ko wanda ya san ka'idodin bai iya fassarawa ba to shi yana da marka tafsiri amma ba mufassir bane sai kuma albahathu faqihul bahath da mufassirul bahath al mufassirul bahith da al muhaddithul bahith da al faqihul bahith shine wanda yake bincike to shi ko binciken nan ya danganta da ilimi da sanin babu bukkan shi yanzu kaga kamar idan mas'ala ce wadda ta shahi lafuzan alqur'ani tunda mun yi bayani kan yadda ake bincike kan asma'ullahi subhanahu wataala wa sifatil ula duk lafuzan alqur'ani kana iya bincike kansu akan al mu'jam al mufahris li alfaz alqur'an alkarim an gane ko na abdul baqi fuad in ban manta ba kwarai.
آه، المعجم المفارس لألفاظ القرآن الكريم أكوي المعجم المفارس لألفاظ الحديث do hadisin da ka cimma wanda baka san shi ba koma can farkon hadisin in ka samu shi da ka koma can sun yi babi in a ne in ba ne sai kaga wanda ya fitar da shi sai ka gane shi to kaga yanzu misali eh, sanin irin waɗannan yana taimakawa wajen eh, bincike to kaga binciken nan kuma yanzu ka ɗauki mas'ala yanzu ina son in yi- in yi bincike kan sallah ta gawa misali sai in koma cikin qur'ani in ga ayoyin da sun kai bayani kanta wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri misali sannan in dawo in tattaro hadisai in koma cikin sahihul bukhari da sahih muslim da sunan tirmidhi da ibnu majah da sauran littattafan hadisi duka in dauko babu sala babu sala ko kitabu sala misali sai in komo kan salatul janaza in tattaro waɗannan hadisan gaba daya sai in koma mu littattafan fiqhu na mazhaba guda hudu kowane in zo wajen mas'alar wannan mas'ala mi yace to ga dalilan da sun ka zo cikin hadisi da waɗanda sun ka inganta da sun inganta ba haka ne sai kai bincike kan mas'ala 100 ko 200 sai ka samu karatu Kwarai.
amma in ya zama to kawai cewa na zaka kai ta karatun littafi haka kai karshe ba mas'ala ba to shi wannan karatu ne na gina kai amma ba karatu ne na bincike ba Mm, gaskiya.
ina fata ana fahimta ta Kwarai.
yawwa wallahu ta'ala a'lam.
Allah ya saka da alheri na'am malam kaifiyat dirasatil mufradat to mufradat kalima ana karatunta ne kalima a matsayinta na kalima me take nufi ma'ana nawa take ɗauka Mm, to kaga wannan dole sai ɗalibin ilimi ya yi karatun wannan saboda kahin a haɗa kalima da kalima su zan jumla sai an yi karatu kansu to kaga yanzu kalima galibi al-alfaz zaka iske wannan lafazi misali shin alaƙa lafazi da lafazi mutaradif ne ko ba mutaradif ba shin lafazan nan ma'ana guda suke ɗauka ko ba ma'ana guda suke ɗauka ba mutaqarib ne koko suna ɗaukan ma'anoni kusa da juna koko mutabayina ne ma'anarsu daban-daban koko mushtarak ne yana ɗaukan ma'ana fiye da biyu ko uku mushtarak lafzi ne ko ma'anawi duka a cikin ilmin usul fiqh ana karatun shi mushtarakul lafzi kamar al'ainu al'ainu tana nufin ido al'ainu tana nufin idon ruwa idaniyar ruwa al'ainu tana nufin zinariya da azurfa zakatul aini zakka zinariya da azurfa kaka ce zakatul aini zakka ido tunda ba zakka ido ake fitarwa idanun mutane ba to kuma akwai al-mushtarak al-ma'nawi wanda cikin ma'ana ne an kai tarayya akwai al-mutawati' wanda abubuwa ne guda biyu an ka sanya musu suna to tsakatsakiya su ce laraba sun kalla sun ka sanya musu suna wannan suna mutawata tawata'a sana akwai al-musallas musallasul lughawi muttahidul ma'ana da mukhtaliful ma'ana sannan kuma lafazi akwai wanda ake kira lafazi ne wanda yake al-addad yana bada ma'ana biyu kishiyoyin juna to kaga duk in ba karanta wannan ba an ka zo an ka ce maka shin wagga kalmar da muke karatu shin wai asalin cikin larabci me take ka san asalin ta cikin larabci cikin ilmu sarf ka san asalin ta cikin ilmu qamus ka san wani nau'i ne na kalima kaga baka sani ba to kaga wannan sai ka je ka afka cikin matsala wanda shin muna kiran dalibai su yi malafazi karatun shi na musamman su san asalin shi sannan a ce zuwa ga fassara wallahu ta'ala alam abu na karshe kaifiyar dirasati wal jumal wal nusus to al jumal ana karatun jumla ta fuskar jumla kamar yanzu cikin nahau cikin ilimin balaga a san jumla ismiya ce ko fi'iliya da ma'anoninta cikin nahau a karanta aljumal allati la mahalla laha min al-i'rab da jumal allati laha mahallu min al-i'rab da kuma ma'anar jumla tunda qur'ani aya zaka iske ko ce aya tana iya ɗaukar jumloli wasu ayoyi suna ɗaukar jumloli daban-daban ko ba haka nan bane to duka abu ne wanda ya kamata a ce dalibin ilimi ya karance shi nassi kuma ya kamata ka karance shi nassi ne am ina khas mutlaq ne ina muqayyad ko ba haka ba mujmal ne ina مفصل ناشي مبين ني المبين ني تو الى المبين ني المبين الى المبين الى المبين cikin nasoshi ina almuhkam ina almutashabih duka wadanga duka yana bukatar dalibi ya san su ya fahimci ilimi da kyau wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da ne.
To waɗannan su ne nasihohin da muke yi zuwa ga ɗaliban ilimi su yi ƙoƙari wajen bincike na ilimi da kuma fahimtar ulumul ala da kuma tabbaka su akan nasoshi don saboda ɗalibin ilimi ya samu ilimi ingantacce ko da wajen fagen da'awa ne ya sayar da ake fitar da maudu'ai na da'awa ya ake karatun maudu'i ya ake karatun mas'ala mas'ala a kawo maganganun malamai a kawo dalilan su ayoyi da alkur'ani da hadisai sannan kuma da al'adilla al'aqliya da annaqliya fassara nasoshi da kuma kaza sannan kuma a zo a yi aljam'u a haɗa waɗannan maganganun koko a tarjih a rinjayar da wata magana akan wata magana ina kira zuwa ga ɗaliban ilimi su karanta wani littafi raf'ul malam an a'immatul a'lam na shekul islam ibn taymiya su ga yadda ake tattaunawa game da abin da malamai sun ka gabatas don saboda kan mutum ya faɗa ya ci gaba da ruguza kanshi yana kokarin kamar ruguza malamai bai san kanshi ne ke ruguzawa ba wallahu ta'ala a'lam yan uwa musulmi nan ne mun ka kawo ƙarshen wannan darasi na waɗannan darussa na wannan shekara abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa تعالى يغفر تامنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu mala Allah ya saka da alheri sannu da kokari muna fata Allah madaukin sarki ya saka kan malam da alheri ya sanya ya cikin mizani hasanati sannan kuma muna roƙon Allah madaukin sarki mu kanmu abin da malam ya karantar da mu muna fata Allah madaukin sarki shi arzata mu aiki da shi yan uwa lalle karatu ya gabata tun daga farko har inda aka kawo na nan ga muna fatan yan uwa su ba da himma wajen zakulo waɗanga ilmukan da malam ya yi bayani saboda ba malam sai ya ce ɗalibai ɗalibai to wannan har malaman kansu amma malam sai ya ɗan yi sakaya sakaya aka ce ko malaman zai sai ce zai ce ɗaliban ilimi to gaskiya tsakanin da Allah wanga ba ma ɗaliban ilimi har malaman kansu sun cancanta su mai da hankali saboda su fa'idantu su ribantu duniya da lahira muna fatan dai Allah madaukin sarki kamar muka ce Allah ya saka kan malam da alkhairi sannan kuma da waɗanda suke ɗaukan nauyin shirin nan nan tun daga lokacin da aka wara har yau da waɗanda suke watsa wannan shiri tun daga hasu kai kunnuwan mutane muna fatan 'yan jarida kenan a su malam rabilu da malam malam sauran muna fatan duk dai wanda Yan uwa da ake suke yan aiki tare da uwa su.
waɗanda suke i- aiki cikin wannan gida gidan rediyo na na muryar al'umma.
watsa labarai na wannan murya ta al'umma Mm.
Allah ya sakan ka musu da alkhairi Amin.
Allah ya haɗa mu da mu da su cikin aljanna Firdausul ta firdausul a'la.
ala Ya rabbal sannan muna roƙon Allah mu ɗaukin sarki ya sabkar da albarkashi a cikin wannan ƙasar tamu Nijar da Amin.
sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya Amin.
ya Allah ka kare mu ka kare zuriyar mu ka sanya musu albarka ka kare su da dukkan ababuwan da muke gani na lalaci da batala da Amin.
sauransu Amin.
ya Allah muna roƙonka duk masu taimaka mu addinin musulunci ya Allah ka taimake su Amin.
duk masu yi mu addinin musulunci zagon ƙasa ya Allah in ma shirywa ne ya Allah ka shiryar da su Amin.
in ba masu shirywa ne ba ya Allah kai muna maganin su Amin.
ya Allah muna roƙonka ka kare mu ka kare al- ka kare mu al'umma mu gaba ɗaya kamar yadda muka yi bayani Amin.
ya Allah muna roƙonka wannan rayuwar da muke ciki ya Allah ka cika mu da ita ka sa mu cika da kalima ta la ilaha illallah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh